إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام ساختم ما سبق واشرع في موضوع اخر بحديث في صحيح مسلم فيه دعاء امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها ويأمر بها ويقول إذا تشاهد أحدكم فليستئذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أيها الإخوة الكرام إن من أعظم الفتن وابتلاءات العظمى ومن أشياء الساعة الكبرى خروج مسيح الدجال لأنه ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب كما أنذر به نوح قومه وفي صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال وفي صحيح أيضا عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا فخفض فيه ورفع حتى زنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغدات فخفت فيه ورفعت حتى زنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم وأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كان أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتي سورة الكهف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خارج في تمام الحديث أنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبسه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم قلنا يا رسول الله هذا ذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه ثلاثة يوم قال لا أقدر له قدرا إلى آخر الحديث في سبل القادم إن شاء الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين رب العالمين أموا مسلمية تقيتي ci gaba korihe darussa da suka gabata da suke da alaƙa da komawa zuwa ga Allah bayani ya gabata yadda dai al'amuran ke kasancewa ga masu imani na irin zama cikin kabari da wajen mutuwarsu da zama cikin kabari na masu imani da marasa imani mun hausa samun cikin masu imani ‘yan uwa zan cika wannan mas'ala da wani hadisi guda wanda yana da alaƙa zan cika shi iya da alaƙa da abin da ya gabata baya kuma da abin zai zuwa gaban insha Allah sabon darasi insha Allah ‘yan uwa a wannan hadisin imam musulun wata addu'a ce wanda an wa manzala umarnin yinta kuma shi ma yana umarni ga yin wannan addu'a yadda kuma yana yinta ita ce yana umarni da cewa duk idan ɗayanku ya ta hiya ya ƙare wani ta ce addu'a da ta zo da annabi yin umarnin irin lafazin addu'a a cikin addu'o'i da ake a cikin sallah annabi ya umarnin yin wannan addu'a a ƙarshen dukkan tafiyar ƙarshe umarni ya yi na yin wannan addu'a yadda shi iya yi kuma mana umarnin yin wannan addu'a ‘yan wa abin da ke cikin wannan addu'a shi ne neman tsari daga abu guda hudu ku nemi tsari ita daga abu guda hudu shi ne neman tsarin Allah daga azabar jihannan neman tsarin Allah daga azabar kabari neman tsarin Allah daga fitinar rayuwa haka da ta mutuwa yanwa wannan bayani ya gabata cikin darussanmu warke zan mu san hadarin irin bayanin da aka yi wanda ya huce na irin tambayar kabari ko da zaman kabari da hadarin fitina ta rayuwa da me uwa fitina ta mutuwa mutum ya rayu amma ya cika babu imani cewa shaidan baya hudda kwaɗe gabawa sai ya ga an zage mishi rai kaka ce ka tsira ka zamanto cikin hatara da roƙon Allah subhanahu wataala shi sa wannan addu'a manzo Allah yake addu'a da ita yake umarni mu yi addu'a da ita domin bawa bai da ƙarhin dogara da kanshi bawa bai iya ma kanshi komi na haka a kullum bawa idan kana neman cin nasara a rayuwarka duniya ko lahira dole ka koma ga Allah a kowane lokaci ba ke neman nasara dole ya koma ga Allah mai ƙari mai iko kaka dogara karan kanka yawan kenan wannan abin da ya gabata za mu gama da addu'a Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari daga mu da mu da mana rayuwa mummuna rayuwa imani haka ya kare mana imanin mu cika da imani ya mana tsari daga wannan azaba ta kabari da labarin ta ya gabata baya wanda cewa gamin horko annabi ya bar labari Allah zai halicci wata halitta wani bawa wanda da wata sanda wanda inda za a buga ma dutse annabi ce dutsen zai zama kasa amma can ba mutuwa ake ba za a ji bugawa mutumin banza wani sanda za a mai buku uku kayan a cigaba sauran bayani in wa kenan bawa dole mu gama da addu'a Allah ya mana kariya daga wannan fitina sai lafazin karshe ce muna Allah ka mana kariya daga sharrin fitina ta masihid dajjal kuma da yawa muna ji dajjal suna kama inwa akwai da jajila cewa mutane mabannata ɗan yau muna gani za a samu wani ɗan daba-daba ƙaramin daban shi gaga ya rikitar da al'umma ana taruwa gari-gari ɗan wata guntuwar ƙarya ce kaɗan yayi kuyi kuyi kuyi ta bayani ba sa shiwaranku to mu ji uwa akwai fitina mahi girma wanda uwa a wannan iya karantar da mu tunatarwa daga wannan fitina ta masihid dajjal domin iya daga cikin mahi girman fitina da bala'i mai girma iya daga cikin manya-manyan alamu na tashin kiyama wanda hadarin da annabi ce babu wani annabi dukkan annabin da ya zo sai ya ma al'ummar shi bayani ya tsoratar da su daga fitina ta masihid dajjal kai tunnu annabi ya ce har cikin sai musulun annabi ya ce hannu alayhi salam hannu yawa jama'a shi tsoratarwa ya musu galgadin hadarin dajjal dan haka cikin wutarwa cikin sai musulun manzala ke ce masa habbai tun daga halittar adam na khalqi adam la qiyam sa tun halittar adam ka shi kenan farkon duniya ko annabi ce tun halittar adam har tashin kiyama annabi ce babu wani al'amari mafi girman fitina kamar fitina ta masih dajjal ba karamar fitina bace ba a duniya duk abin da aka a duniya ce duk abin da aka annabi ce tun halittar adam har tashin kiyama ba fitina mai girma kamar masih dajjal haka abin tsoro ne abin neman tsari ne a wannan ruwa ta imam musulun a disan nan wasu bin sam'an yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sallar asuba da sahe ya mana wa'azi ya tsoratar da mu game da masihid dajjal kwarai ya daga mana hadarin da yake ciki da matsayin shi da kaskancin shi duk bayanin ya mana alzazarma kwarai wannan wa'azin ya girgiza su ya ce wannan wa'azin an yi shi da sahi marace na yi da muka dawo wurin shi sai manzo Allah ya gano mu dijikin ya mutu duk sun canza annabi ce lahiya masha aluku lahiya suka ce ya manzan Allah salama da sahe kayi maganar dajjal ka daga lamarin shi ka kasa ka yi bayani dalla dalla kan dajjal wannan abin rasulullahi gaskiya sai da muka yi tsammanin kamar ma gashi nan a cikin dabinan mu zai shigo kamar gashi nan muna ganin shi da kamar na bayanin yadda kai bayanin shi kamar gashi nan a kusa cikin wani dabinai sai ke ce musu wannan al'amari na al'amarin dajjal ya ce ba dajjal ba ke ban tsoro a yanzu ya ce domin dajjal in har ya huto yanzu ina da rai ni ne zan muku maganin shi ni ne tsakanin ku da shi in ina nan a raye huto idan ka damu amma idan ya huto ba na nan kowa ya takan shi kowa ya takan shi ya ce na roƙon Allah Allah ya zama tomin khalifa ga al'ummata a nan annabi ya roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare mu al'ummar sharri wani bawan Allah sharri ne ba karami ba ya ce musu wannan dajjal mutum ne yaro matashi mai gashi fasa-fasa ba kwantacce ba iya da ido ɗaya ya ce akwai wani sun san shi a zaɓin ƙasar iya kamata shi ya ce ina gaya muku duk wanda allah ya sa ya kai lokacin dajjal ga daga cikin maganin fitinar dajjal ku karanta mishi horkon suratul kaf in wasokan suratul kaf abinda ke ruwa tabbatatta an ce wanda ya kiyaye aya goma ta warkon suratul kaf Allah na mai kariya daga wannan fitina ta wannan bawan Allah ko baka har ce gaba ɗaya ba wasu na cewa aya goma ta harko wata ruwaya aya goma ta ƙarshe amma abinda ya inganci tabbata aya goma ta harkon suratul kaf wanda ya kiyaye ta Allah na mai kariya daga shirin fitar masih dajjal wannan yan wa ɗaya ne daga kenan idan bawa za ka iya ma surar gaba ɗaya harshe gaba ɗaya tana yi magana goma farko goma ƙarshe harshe mun gaba ɗaya in ma ka kasa ka ragwance goma farko goma ƙarshe sai yake cewa nake wasu labarin cewa zai huto a tsakanin a wata hanya tsakanin sham da iraq ya ce fa'ata yamina wa'ata shimala zai gama duniya da banna dama da hagun ya bayan Allah ku kama jikinku ku kama jikinku ku tabbata kan ƙahonku don nan da nan zai kai kai baroka suka ce ya rasu ya manzan Allah tona bawan Allah kwana na yau zai a cikin ƙasa ya ce kwana arba'in zai a cikin duniya kwanan shi guda kamar shekara kwana guda kamar wata guda kwana guda kamar sati guda sauran kwanaki talatin da bakwai sauran irin kwanakinku ne da kullum suka ce ya manzan Allah wannan wunin wanda yake a matsayin shekara to sallah biyar zami ta ishe mu ita la wa qadru lahu qadara za ku anan wa shine hujjar sa addini bai bar komai ba a nan za a yi lissayin za a kaddara ya ce wani shine hujja da ake badawa ga wuraren da rana ba ta haɗawa tsawon wata shidda ko inda take dare wata shidda wannan shine sa'in aiki da kalkilkin ayi kalandirikin sallah tun annabi ba labarin wannan shine mu kawo hujja madogara na aiki da kalandire inda rana ba ta haɗawa awa 24 kenan wannan zamanin in ya zo za a yi lissayi da yar ƙarshe kaza yanzu ƙarshe ɗaya ta yi a zawar hudu ta yi ko haka sami ta yi wanda Allah kai lokacin kenan yan wani menene almuhim muna da wata fitina wata ke jiran duniya gaba daya yan wannan duniya gaba daya magana mutuwa ko wannan duniya gaba daya Allah subhanahu wataala bai yi ta ba shikenan an kare a lokaci gare ta ya Allah ya tsara komai ma khalaqna samawati wal ardi wa bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma Allah wannan duniya lokaci ya mata a tsare komai a tsare ke to irin wannan suna daga cikin alamu idan karshe ya zo za a yi kare domin wasu na tsammanin a ana mutuwa ne ana alloba duniya ta kare suka ce to duniya ga shida muna miliyan kaza yanzu duniya miliyan nawa a'a lamarin kiyama ba haka bane lamarin kiyama bai bukatar kuma da cuta a'a shi lokaci ne kuri in yayi ba ruwan Allah da yawanku ba ruwan Allah cika tare kai kurin lokaci da Allah ya kayyade kuma annabi ke ba labarin wannan lokaci in yayi abu ne wata kai tsaye yace ana cikin shagali annabi ce wani a gona wani a rijiya ya dauko ruwa ya zubawa dabbar shi wani a kasuwa iya auna zainai ya auna zira'i kaza ya auna metar kaza ko yaji kaza ana tsakan shagali ko abin zai wakana ba ta tsaya ana mutuwa bane ba girgiza ya ƙari ya mutu sauransu wani a a kiyama lokaci guda bayan wannan alamomi da wani alamomi za su zo ga mai imani mai hankali ke ganin su ku gane a kudu ana labarin kun ji da kudin shirme da kai kudin labari ne ya ji a bbc ya ji kaza kaza zai ɗauka wani abu ne wanda da shi bai imani bisa abin ba amma wannan annabi ya karanta da sahabbai su san irin wa'annan abubuwa in sun zowa an kusa wani iya daga cikin al'in sha Allah alakam satin sama za mu iya sauran hadisun bi izinin Allah assalamu alaikum